الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج للغاية والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ya ce wanda an yi su a kan mara muka sanya shugabanni a cikinsu ya haɗu da amina da suke shiryatar da mutane da amina amma ba da nufin lamba sababu yayin da suka yi haƙuri suka yi haƙuri a kan wurin amma kuma suka yi haƙuri a sabala da suke ɗanɗana wurin mafiya wa kawo da ayyana yi sun kasance masu hankan cewa suna da tabbacin tabbas da ayati na da ayoyi wanda suke nuni a sakamana a sakin hukumar ubangiji da kuma cikar wahalariyarsa na
إن ربك هو يحسن بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون bisa da shi misali na shugabanci shugabanci wanda yake na addini to dole sai an yi haƙuri dole kuma mutum sai ya dinga haɗuwa da abubuwa na jaraba da imtihani wanda ubangiji ya jarraba mutum domin ubangiji ya jarraba mutum akan irin karfin fuskantar sa ga zuwa ga ubangiji wanda wannan kuma sunna ce ta annabawa da kuma wanda suka magabata wanda suke warasai na annabawa yadda za ka dukkanin annabawan allah da ubangiji ya aiko kowanne ubangiji ta ba wanda ala ya sanya musu wani magi wanda aka jarrabe shi da shi wanda daga baya kuma ubangiji sai tafiyar da wannan magiyan ya zama kyakkyawan a ce ta tabbata da wannan annabi ko kuma ga wanda yake da su a shugabanni wanda suka biyo bayan annabawa sai ga karshe su ma kuma kyakkyawan karshe ya zama nasu ne shi yasa da jagorori wanda suka na addini to ya zama lallai su dinga yin hakuri a kan biyayya da ubangiji da kuma yin hakuri bisa ga jarrabobi da za su dinga zuwa na na faɗa hakika ubangijin ka kuma da su da bayyana ubangijin ka hakika yana yin hukunci tsakanin su ranar tashin kiyama a cikin abin da suka kasance suna yin sa a yayin a cikin sa na
أولم يهدهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون awalan ya haɗu lahum yanzu ne bayyana gare su ba ne biyayya da al'alakar da al'ummatai kafin su yanzu da kuma sakin yin halin kasancewar su waɗannan kafirai na maka suna yin tafiya su masakin yin a cikin gidajensu a cikin mazaunansu ta kuma da su ga kasashen suna bibiya suna ganin irin gidajensu da mazaunansu wanda za su kowa a cikin duk an halakar da su inna fi dalika hakika a cikin wannan la'aya ce akwai izina akwai izinoni a ciki wanda ke nuni a sakamakon ubangiji haka na yasu na nuni yanzu da za su ji ba su dinga ji ji wanda yake na dinka da ji ko wanda yake na gargadi domin su gargadi su daina shirka da Allah na أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض فنخرج إنذارا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون nan aya hanyar yanzu ba su gani ba cewa موجود فيه كوريا كلا لكم بزوع الأسى كلا لكم جرز بزوع الأسى وكتب ششية الأسى والتفاق الدولية أكلها سيدنا كتوجه يبينها به بسبب بسبب هو الموضوع فأقول مني أحاضر dabbobin da za su dinga ci daga wani abin da muka fito da shi wa an fi suhu da kayukan su ma ko su sai su dinga ci haka na yi su ne yanzu ba za su dan gani wannan ba domin su san cewa ubangiji da baya ta ta'ala shi ne mai iko bayan ya kashe su kuma ubangiji ya bayo da su na'am ويقولون من هذا البحر من صالحين
wayar suna faɗa da mummunin su kafarai a bisa su dinga yin su kamar iskilanci suna cewa ta hawa mata hawa da kafari wai wannan hukuncin da yake cewa za a yi hukunci tsakanin mu da kuma ya yaushe ne wannan hukunci don kuma misali dina don kasance kuma masu gaskiya ne a cikin wannan yaushe ne za a yi na قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم kuma ka sai a musu ya rasu da Allah ita rana alkiyama shi ne ne da mataki ranar da ينظرون
ubangiji zai yi hukunci a kawo a yi hukunci da sun kuma su da abawa kuma a wannan yini imani suwar da wata ta tushe wa Allah imanin su ba zai amfana ba wala hum yuzarun kuma su ba za su saurara musu ba a jirgin ta ta hanyar kafar hanyar su ta hanyar kafar tunan Thank فأعرض عنهم وانتهي إنهم مهتدون
ka fita daga barin su wanda zai ka saurara ka saurara musu inda wani mutum suna masu saurari ne gare ka suna saurari irin abin wanda zai sauka gare ka ko a ce ba a nan ko kuma a ce hukuma zuwa da Allah zuwa da Allah domin su fita da wani abin da ake musu ne kira zuwa da Allah yawa to wani mutum za ku ubangiji an ya kula su ubangiji yana ni yana da wasu sun ma dai sun tsarkar ubangiji yau yawa sun ga gaskiya a yau yawa kuma shi alfibratu bidin wani lafafa yawa duk wanda ya zo aiki irin wannan irin halayen na kafarai to shi ma ya shiga cikinsu yawa to don haka da'ira da abin da ake so inda halin musulmi halin mutane halin sa'an da Allah ke kansa wanda suka rauni kuma daga shugaba sallallahu alaihi wasallam da mutum ya tabbata a kan wannan na wanda ita ce karshen wannan sura ke nan na
بسم الله الرحمن الرحيم ma bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي اتق الله ولا تؤمن إلا المنافقين إن الله كان عليما حكيما
wannan suratul ahzab kenan sura wadda ake ambatar al-ahzab rundunoyi wannan sura ce wadda ta madaniya ayoyi da kuma kwaya saba'in da uku ne ta fara da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ittaqillah ubangiji yake cewa ya kai wannan annabi ittaqillah ma'ana ka dawwama kan tsoronka da ubangiji wala ta yi da kaifuri kada ka su kafare wani munafiki daga waɗanda suke munafikai cikin abin da ya saba shari'a ta inna allaha hakika da ubangiji kana alima na kima dubu shi ba aliman masani da abin da yake kasancewa a kiman kuma gari a cikin aikinsa kaga a cikin nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da cikin irin girmamawa da Allah ya yi wa jarumin shugaban sallallahu alaihi wasallam in zai kira annabi to sai kira shugaba da sunan martabarsa bai taɓa kira da Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan irin yadda yake kira su rabuwar annabawa kamar can ya adamu kun dan tawutu kal janna kaga sai aka kira shi ya adamu in ka bibiya alƙur'ani haka za ki za ki za ki ka gani duk wani annabi wanda ubangiji zai kirawo shi sai a kira shi da majalar da sunansa shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallama sai an kira shi da suna na mata saboda kamar a ce ya ayyukan nabi ya ayyukan rasul ya ayyukan mutasar ya ayyukan muzammil amma ba inda aka kirawo ubangiji shugaba ya muhammadu shi sa yana da kyau kai ma idan za ka kirawo sunan shugaba to kula da ya cikin kiran sunan shugaba kada ka kira sunan shugaba ya kai tsaye a aka ce ya fiye da na ya fiye da na wani fiye na maulana muhammadu rasulullah yawwa ya zama a samu addini akwai a cikin da girmama wanda sunan shugaba tunda haka allah ma yake yi na kuma yace wala tuhlike fil wal munafiqin kada ka bi kafirai da munafiqai wannan ba an ce ta sauka ne akan akwai su abu sufiyana bin harbi da wasu daga cikin mushrikan maka suka zo madina da suka zo madina sai suka sauka wurin abdullahi bin sa'ad bin abi sarri sai suka ce da shi suka da kadan suka haɗu suka zo shugaba sallallahu alaihi wasallam a halin shugaba akwai sayyidina umar a tare da shi sai suka ce suna so wani shugaba sallallahu alaihi wasallama a daina ambaton goma akwai su da wani abu na ƙara su ma za su farfaɗo wai a rai cewa goma kansu za su yi ciko to su ma idan aka yi musu haka to wai za su zo za su da ambaton ubangiji shi ma to shi ne ubangiji ya saukar da aya aka ce ma'ana tattakin ba ka dawwama kan tsoron Allah ka duk abin da kuma ubangiji ya ya kira manzon Allah zuwa ga dukkan alqur'ani to da mun wannan an sifar annabi ne shi sa ka dinan fasbe ke cewa Allah ka dawwama kan takawarka ba wai ji tsoron Allah ba ai shi ne hakikarin tsoron Allah shi shugaba da kuma Allah ya ce kada ka su kafaran nan da munafikan nan cikin abin da suke kira zuwa gare shi ubangiji bai fushi ba masani kuma gani a cikin ayyukansa na'am واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك كبير abin da ake yin wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka shi ne alƙur'ani inna la hakika ubangiji kana bima ya amalu na kadira bai gushe ba matsayin bima ya amalu da abin da suke aikata ubangiji shi ya san hakikanin komai yawwa su munafukai da suke bayyana imani a cikin zuciyarsu to ubangiji ya san shi ya san me yake cikin zuciyarsu su ma musulmai mu'minai da suke da imani ubangiji shi ya san abin da yake cikin zuciyarsu komai ubangiji ba wanda yake khabiru sai Allah wanda ya san komai bisa ka dukka ya san hakikanin komai sai Allah na'am watawakkal ala Allah ka وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
dogara da ubangiji a cikin dukkanin al'amuranka wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa mai kiwo ne mai taimako ne gare ka yawwa haka na kuma al'umma annabi su ma sun biyo haka ubangiji ya isa mai taimakon annabi ne yawwa Allah ya taimaki shugaba sallallahu alaihi wasallam to al'ummar annabi wanda suke yin kawai wani bai na shugaba sallallahu alaihi wasallam su ma sun biyo nan su ma ubangiji mai taimakon su ne نعم ما جعل الله لرجل من قبلين في الجنة وما جعل أزواجكم الآية الله لهم أمهاتهم وما جعل أبناءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل akwai wani da ake ce masa abu ma'amari jamilu bin ma'amari alfihiri to mutum ne wanda sun ce mai kwakwalwa da gaske yana da tsananin kwakwalwa da fikira wanda saboda an ce duk abin da ya ji to ya kiyaye shi saboda irin abin da ubangiji ya bashi na na hifzi da kiyayewa ma sai ake ce masa ai shi zuciya biyu ne da shi a a cikin zuciyoyin nasa guda biyu kowace zuciya kuma yana tana aiki kowace akwai aikin da take yi shi ma da kansa har kansa yake yi wa kirari yana cewa ya zuciya gici da shi kasan kuma kafirai don haka sun san irin fasaha ta shugaba sun san ba a taɓa wani mai fasaha irin manzon Allah ba wai sai suke danganawa ta suke cewa to ai saboda dan wani fasaha su zuciya biyu ne da shi wai suke dangana shi akan cewa wai ai ko ya taɓa shugaba wai wurin suke faɗan hankali subhanallah subhanallah wa ne mutum haka suke faɗa su kafirai saboda sanin yadda suke gani irin hibzin sada'a ba kuma tunani to shi ne da aka yi yakin bada bacin an gwabza an kama waɗanda aka kama daga cikin mashirkai an kashe waɗanda ba a kashe wasu kuma sun sharo da gudu sun yi hanyar mana su kafarai suna gudu suna cikin suna cikin tashi hankali sai da abu ma'amarin nan shi ma ya kawo da gudu takalminsa ɗaya a kafarsa ɗaya a hannunsa saboda haka sai suka haɗu da abu su fiyana abu su fiyana ce abu na abu na haka ya ce ai kai ne bari wato sun yi harin gama da bayani rundunar manzon Allah ya ce kai ne bari ya ce ai duk an kashe na kashewa kowa ya tarwaɗe ya ce to ya ta kalmunka ya ce ba kai shi ba yana zuwa jini sai ce mai kafa ka bai san ma takalmin ɗaya na hannunsa ɗaya na kafa ba to daga nan sai aka gane a shi ƙarya ne ba zuciya biyu da shi ba ina tunani wanda ka rike takalmin kamar ta mata yana yana hannunka saboda tsabatar turkici ai inda tunanin ne da shi sai a shi a cikin sabati wannan sai annabi wannan za a fita filin yaƙi sai a ɗauko matan aure a tafi da su inda za a ji ana cikin hali cikin fargaba amma shi ba za Allah mata aure za a ɗauko a sa ta a tafi da ita wajen yaƙi kaga cikin mutuwa kenan to shi ne ubangiji sai saukar da wannan ayat da cewa ma ta amallahu bi rajulin min qalbayni fi jawfi ubangiji bai sanya wa wani mutum zuciya biyu a cikinsa ba babu wanda aka sanya wasu zuciya guda biyu aka yi ratti tunda a cikin abin da suke faɗa masa sun taɓa shugaba to Allah ba zai nuna ba sai ko ya ya taɓa galibin manzon Allah Allah baya bari to sai Allah ya sauko da wannan aya wa ma ja'ala abwaabukum lillahi lahi ubangiji bai sanya wa'annan da kuke yin zahari da su ba matayanku da kuke yin zahari da su kuke shabbaha su da iyayen mata abin da suke yi a jahiliya mutum yana so ya saki matarsa sai ya ce anti alayya ka zahari ummi ke a gurina kamar mahaifiya ta kike to a can da aliya sun ɗauki wannan saki to ubangiji ya ce bai sanya waɗannan wanda kuke yin zahari da su kuke yin haka da su da kuke shabba'a su da iyayenku Allah bai sanya su aiki zaman iyayenku ba kamar iyayenku ba iyayenku ba ne yawwa ba su zama kamar iyayenku mata ba wajen haramcinka wa ma da amin addiya abu kuma ubangiji bai sanya ‘ya'yanku na kiranni ba ‘ya'yan da kuke samu sai mutum ya samu ɗa shi ke da sai mai da shi ɗansa shi ke da sa da cewa wani ɗan wani ne a halin ba shi ya haifi shi ba to Allah yake bai sanya su wannan ‘ya'yan naku na kiranni ba ‘ya'yanku na hakika ba ‘ya'yanku ba ne zalikun kalluku wannan abin da kuke faɗa kai faɗin ku da kuke cewa shi wannan yana da zuciya guda biyu wannan ku ba wani mai zuciya guda biyu kuma su matan da kuke yin zahari da su su ma wannan ba iyayen ku ba su ne kuma iyayen ku ba da kuma ƴaƴan ku na kirani da kuke mai da su ƴaƴayen ku su ma ba su zama ƴaƴan ku na hakika ba wato wannan fadin ku ne da kuke yi bi afwahikum da bakulan ku ku yahudu da ku na hakai wallahi yaqulu al-haqq ubangijiyar shi ne haɗin gaskiya a cikin wannan wa huwa ya huwa ya hadis sabil Allah shi ne ke shiryatarwa yake shiryatarwa da zuwa ta farki wanda yake na gaskiya na ادعوهم لآبائهم وأقسطهم وأقسطوا عند الله فإن لم
zaidu dan harisata bawan shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda asalinsa bawa ne na sayyida hadija ita kuma sayyida hadija sai ta bayar da shi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai shugaba alaihi salatu wassalam ya ɗauka shi kuma ya taballi da shi ma'anar taballi shine za ka rabu wanda ba ɗanka ba ka haife shi ba ka riƙe shi ɗa shi ke nan to wannan ya zama da gado a cikin zai iya gadon ka to har ta kai ma shi zai kamar da cikin ruwaya a ruwaya bukhari daga abdullahi ibn umara yake cewa ba mu zama muna kiran zai da wani suna ba in ba muna ce masa zai zai zai ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam muna dangana cewa zai don shugaba ne abin da suke kiransa kenan to saboda haka to ana cikin haka da ubangiji ya nufin kawar da wannan hukunci hukunci na zai zai kawar da wannan hukunci na kabalu to shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya aura da shi sai ya zai da aure ya aura masa ummu aymana wanda daga baya kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya sai ya aura masa ita zainabu binti jahashin wanda ita zainabu binti jahashin da qurayshiya ce mahaifiyarta yar abdulmuttalib ce to da ubangiji ya rubuta shi ana ce masa zai da ɗan shugaba to shi kenan ubangiji ta fara wa ta'ala ka mai ba da zuwa gaba sai Allah ya umarci shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya auri ita zainab aka raba ta ubangiji ya raba ita auren zainab da ita da zai sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya auri ita zainab da ta dashi dan haka sai su sai suka dinga cewa ai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa suka dinga yaya ta suna fara haka da shi ne ubangiji ya saukar da wannan aya wa ma da ana ya abu amara abu zalikum shadidun bi afwahikum والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم الله يجي كتراوس بإياوس يوم إذا ذاك كتراوس kada ku kira su da wasu wanda suke taɓa da su da iyayensu za ku rinka kira su kuna masu daura na su da iyayensu huwa asabu illalla wannan shi wannan shi ne ya fi adalci gurin ubangiji a cikin shari'a Allah shi ya fi adalci duk wanda za ka kirawo ka kirawo shi da sunan ubansa babu zancen wani duk yadda kake da wani shari'a ta hana ka kirawo wani ɓangare ne in dai ba babansa bane na hakika kamar ta ga irin sabiru maula abu zaiba kaga shi ma bawa ne na maula na na shi abu zaiba kamar shi zai to daga nan shi nan sai shari'a ta zo kuma aka ce aka dole kiran aka dole kiran zai da dan shugaba alaihi salatu wassalam shi na fa in lam ta'lamu ma ma ahu Allah ya ce nan ku san iyayen su ba fa ihwanukum fid din to ai ɗan uwan ku ne a cikin addini sai ku kira su da cewa ku ɗan uwana kamar irin shi sanin nuna addini zai ba ka ga ba a san mahaifinsa ba yana zaune a cikin maka yawa shi shi sani yawa kawai an ɗauka ɗan abu ne ba ne saboda haka da ayar ta fadi in muka fadi aka zo aka aka shafi aka shafi ta fadi shi kenan sai da ku dawo su ko ɗan uwa wanda wani ko kuma ku kirawo su ƴaƴan amfani kamar ku ce yabna anni wa laysa alaikum junahun fi ma atun bihi Allah ya ce ba ku da yi a gare ku cikin abin da ku kuskure da shi yawa abin da ku kuskure kuka faɗa bayan wannan hukunci na hali ya zo wannan ba ku da yi a gare ku walakin sai dai fi ma ta amfani da ku a cikin abin da kuka nufe shi da dangar suka danganta yin sa bayan kuma an hana su wannan ne da nufi wa kana Allah a cika wa wani shi ne shi maka tura mai gafara ne rahimu kuma da kin kai mai da nufi yasa ka ga a cikin hadisin bukari gaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yusaba ila abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alayhi haram duk wanda ya dangana ga wani mahaifinsa ga mahaifinsa amma sai ka fi cewa wane ɗan wane sai ka kira ta ce ai ɗan wane ne to wannan aljanna ta haramta a gare shi saboda ai ta'addanci ne ita nasaba abin kula ce ba yadda za a yi ka zo duk yadda ka faɗi wani ka ce aini ɗan wane ne ba zai yi ba sai dai dole mako mahaifinka shi sa kaga mahaifinka kuma kowane iri ne yanzu irin su ikirmatu zabafin bayan allah ne abu jahalin ne ba wansa amma sai a ce ikirmatu ɗan abu jahalin kamar shi abu uzaifa da muka faɗa shi ma kaga mahaifinsa kafiri ne an kashe shi a badar amma sai a dangana shi da mahaifinsa yawwa to wannan shi ne gaskiya shi sa irin abin da ake a yanzu ko da mace ce a dai shari'a tana tare da mijinta to gurin ambatan sunan tafakin sunan ubanta shi ne abin da allah yake bukata yawwa shi ya ji na annabi
النبي والملائكة من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
annabi auladu lil-mu'minina min anfusihim shi shugaba alaihi salatu wassalam annabin Allah shi ya fi cancanta ga mu'minai min anfusihim da kawunansu cikin abin da kawunan nasu take kira zuwa gare shi zuwa gare shi to manzo Allah ya fi cancanta da su mu'minai ga kawunansu ga ranka ya ya tafi zuwa kan abu maza Allah kuma ya kira zuwa abu a'a a jeran nan maza Allah shi za a bi a je san ranka yawwa maza Allah abin da ya faɗa nan za a koma yawwa komai kome ne ne duk abin da yake ya cancanta naka to maza Allah ya ka cancanta da wannan abin shi sa kaga a cikin hadisi ingantacce maza Allah yake cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta ga rungume ga kawunansu faman tara kamalan falibar satihi idan mutum ya mutu ya bar dukiya to shi kenan dukiyarsa za ta koma ne gurin magadansa wa man taraka dainan wanda kuma ya mutu ya bar wani bashi ko ya bar wani abu mai nauyi ta alayya to ya zo waje na ni zan biya masa in ji manzon Allah saboda shugaba sai shine auladul mu'minina min anfusihim shi yasa wasu malaman suke cewa hatta da da nasabar shugaba ta fi cancanta da kasota akan nasabarka wasu malaman suke cewa garin shugaba dole ne sai ka fifita garin manzon Allah akan garin ku duk wani abu wanda ya shafi manzon Allah inda ya shafi annabi to sai ka fifita na annabi akan naka shi yasa shashin malamai ma suke cewa alal takadiri da a ce ga misali misali matar ka ce abincin ka ne gidan ka ne ko ma menene naka kai ranka ne inda shugaba alaihi salatu wasalam zai gani ya ce yana so to wanda abubuwan duk sun haramta a gare ka in matar ka ce ma ta zama haramun gare ka kuma ta wannan ayar da yawa daga cikin malamai suke cewa ita duniya da baki ya yi ta don annabi saboda idan ka duba can wani wajen ubangiji ba ta wata ala yana cewa kuwan nabi halakala kuma kular jami'a duk abin da yake ban ƙasa ubangiji ya yi da saboda don kuyayi kai dan adam ko me Allah ya yi Allah ya yi ne don kai sai kuma ya ce annabiyu auladul mu'minina min anfusihim to duk abin da yake naka ne an yi ci saboda kai to ba za na fi ka cancanta da wannan abu shi sa ka ji mulan shi ibrahim allah ta'ala yana cewa huwal abdu haqqan wal anamu adilu magana shine hakikanin bawan allah dukkanin kuma halitta bayan sani ta dangane da manzo Allah bawa shine wanda kake ta sauri da shi dukiyarsa da komai nasa idan kana ma ka cewa kawo mu ka kwace shi ke da ta maka da shi da abin da ya mallaka din naka ne to shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bashi duk abin da yake naka ne ya zama mulkin ka ne to ya fi ka cancanta da wannan abu sa'an da biyu Allah ya bulu kuma yana mai barkisihim wa azwajuhu ummahatuhum matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wannan iyayen mu ne matan mu ne a cikin haramci na auren shi sa in dai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya auri mace ko ya sadaka da mace in dai an kulla auren ta tare ko ba ta tare ba to ta zama uwar mu'minin ta haramta da kowa kuma ta zama umma fatin mu'minina shi sa da shi sa da su matan shugaba sallallahu alaihi wasallama karshen daraja a ce wannan mai dakin annabi ce ai ta take dukkan wani mutane a ce matar annabi ai komai ubangiji ya wasu allah ƙara masu yadda shi sa inda malamai suke sabani suka ce to ubangiji ya ya bayyana cewa mata yan da allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mummune ne to yanzu ƴaƴan shugaba su ma za su zama kallon mummune kenan ƴan uwan mummune tun da iyayensu iyayen mummune ne to ya kuma ƴaƴansu ƴaƴan shugaba ba sannan wanda sun zama ɗan uwan muminin to annabi malamai kuma suka dan aka samu maganganu tsakanin malamai yawa wa qul lahani ma'abuta kusanci sune ma'abuta kusanci ba'aduhum awladi ba'adu shasin su suka fi cancanta da shashi a cikin sha'anin gado fi kitabillah wannan shi da abin da yake tabbatacce a gurin ubangiji a rubuta alaihi ma'ruf من المؤمنين تبصروا إليه والمهاجرين لكم مهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سيدي إن كأيكة أبن ديك كيكاواني izuwa su waɗannan masoya na su ne mahajirai da sauran mulmulai kamar ku wasici gare su wajen sha'anin nawu kana zalika wannan nawu shafe shi na cewa mulmulai tsakanin su a samu gado tilkitabu da sura abin rubutawa ne a cikin lauyi mahajirai saboda da farkon kai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nuna shugaba sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kowa wantaka tsakanin muhajirun da ansar mutanen maka da mutanen madina to wannan ɗan wantakan da aka haɗa sai zama akwai gado tsakanin da haka ake mumini zai gaji ɗan uwansa mumini muhajiri zai gaji ansar ansari ɗan madina zai gaji mutumin maka to daga baya sai wannan ayar ta zo kullal hali ba'du min auladi ba'du yanzu an shafi wannan maganar gado maganar gado sai ɗan uwan ka na jini kamar da ubangiji ya bayani a cikin suratul nisa'i yawa sanar gado kuma ya koma da yawa an shafi wannan hukunci na
وإذا أخذنا من المؤمنين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
ka tuna ya rasulullah yayin da muka ɗauki alkawari daga annabawa muka ɗauki alkawari lokacin da ubangiji ya tun a alimin sarri muka ɗauki alkawari daga gare ka ya rasulullah wa min nuhu muka karɓa muka rage alkawari daga annabi nuhu da ibrahim da musa da isa ɗan maryamu wa abna bihi misaqan gamiza muka rike alƙawari daga gare su alƙawari wanda yake mai ƙarfi wanda yake mai ƙarfi wajen cika shi yesu ala sadiqin to kaga a nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa ya dauki alƙawari da annabawa wanda tun a alimin zarri to amma a nan ubangiji bai faɗa alƙawarin ba sai dai a wata ayar ubangiji ya faɗi ainihin alƙawarin da ya ɗauka gare su kamar da cikin ali imrana wai da kaɗan lawan nisa ɗan nabi ina da ma ake na ku min kitabin wa hikima sun ma ja'a ku rasulun musallu kulle ma ma kulle tu'minin nabi wala tansurunna ubangiji ya rike alƙawari ga annabawa cewa abin nan da ya ba ku na littafi da kuma hikima sannan wani manzo wani babban manzo ya zo muku to lallai za ku yi imani da shi kamar alkawarin yana da cikin alkawarin da aka ɗauka da su cewa in manzon Allah ya zo to za ka zama daga cikin mabiyansa za ka ba annabi kamar da Abdullah bin Abbas ya faɗa yake cewa Allah bai taɓa aiko wani annabi da face ya rike alƙawarin gare shi lallai kuma manzon Allah ya zo zai bi shi zai bi shi to shine kaga annabawa sai ya ambaci annabawa waɗanda su ne ulul azami kuma yana daga cikin abin da ya daɗa nuna ba girman shugaba bayan ubangiji ya faɗa alƙawarin ya ɗauka da annabawa da zai fara magana kuma ya ya faɗa annabawa daga cikin sai ya fara da shugaba sai ya ce wa minka sai kuma ya ce wa min nuhu na ibrahim da musa wa isa da maryama to waɗannan su ne ulul azami domin a cikin annabawa su ne ma'abuta shari'a kuma su ne ma'abuta littafi
ليسأل الصالحين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ubangiji ya riƙi alƙawari ga annabawa liyas ala sadiqin domin ya tambayi waɗanda suke masu gaskiya an sidiqin game da gaskiyar su shine game da isar da aikin da ubangiji ya dora musu su annabawa don kuma ya zama kurstawa da su kafirai wa adda lil kafirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanada abada mai radadi lil kafirin da su kafirai na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ita wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin ahbar wato haɗin kai da su larabawa suka yi da kuma yahudu da niyyar su zo baki daga baki dai su mutsike madina subhanallahi wannan ba ya faru ne a cikin shekara ta hudu da hijira duk da dai akwai sabanin wurin su ahalin magani kamar shi ibn ishaq yana cewa shekara ta biyar ne shi kuma wannan wannan sahibul magazi wannan wannan musa bin uqba shi yana cewa shekara ta hudu da hijira ne to shi ibn ishaq yana cewa an yi ne shekara ta biyar sannan kuma gazwatul muraisi shi kuma an yi shekara ta hudu malamai sun ce to ai bacin an yi ahababu daga nan aka wuce aka yi a kiba yi kwaraiza a nan ne sa'ad bin ma'adin ya rasu to kuma kowa ittifaqan an san an san abu sa'ad bin ma'adin a cikin gazwatul marisi shine wannan tafiya wanda aka yi wasai da Aisha kaji a cikin ta to kaga ba zai yi ba a ce dole ne ya rasu to shi sa malamai suka dawo kan maganar Musa bin Uqbata da yace an yi ne shekara ta hudu da hijira bayan Uhud kamar da shi ne wancan mun kamar imamu bukhari kansa ya tafi saboda hadisi abdullahi bin umara da yake cewa an fitiro da abdullahi bin umara maza allah ya fito da shi ranar da aka yi uhudu yana ɗan shekara goma sha hudu maza allah bai masa izinin yaƙi ba sai a shekara ta goma sha biyar shugaba sai fito da shi kaga sai ya zama shekara ta hudu da hijira tun da uhudu an yi shekara ta hudu to akwai biyayyi bin hababa yana daga cikin yahudu tun kafin nan lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya kulla aminci da su yahudawa akwai yahudawa kunu quraiza wanda a nan a madina suke suna nan daura da madina akwai su banin nadir suna nan daura da madina akwai kuma banu kaimuka a su kuma suna cakuɗe cikin madina saboda haka shugaba sallallahu alaihi wasallam da aka je madina sai aka kulla amana da su cewa babu cutarwa tsakanin da musulunci ba aka suka yadda da alkawari cewa shi kenan za su zauna kan addinin su ba za su cuci musulmai ba da musulmai ba za su cuce su ba to daga baya sai suka dinga warware alkawari bai ni kai da'a suka fara warware alkawari banin nabi suka zo suka warware alkawari sai zama akwai alkawari tsakanin yahuda bulu quraiza da shugaba sallallahu alaihi wasallama to ana cikin haka bayan an yi uhudu sai su shugaban banu ƙurai shugaban banu ƙurai da shi ne ka abu bin hasadin da shugaban banu gari ku yi yi bin al'ada sai suka tafi gurin kafaran maka da suka je sai suka ce ƙurai sha suka ce musu mu su ahalin kitabu ne abinda suke so su haɗa kai da su a haɗa rundina ga baki ɗaya a zo a gama da madina da duk wanda yake cikin madina saboda haka su su kafiran maka damu abin da suke nema kenan don haka bayan sun jawo hankalin su kafiran maka sun yarda daga nan sai suka tafi wurin da aka su ne na tafi da hisin kenan su ma sai suka amsa musu daga nan sai suka tafi wurin hawazin su ma sai suka amsa musu kan ta ce ne wannan kabilun larabawa da baki ɗaya suka haɗu akan cewa za a zo a yaƙi jarumin shugaba sallallahu alaihi wasallama don haka suka haɗa runduna wajen dubu goma sha biyu shi kenan sai suka tawo suka tawo shugaba sallallahu alaihi wasallama labari ya zo cewa da irin haɗuwar taron dangin da kuran shawa suka yi sun nufo kuma madina da runduna wajen dubu goma sha biyu wanda a lokacin abin da suka taho da niyyarsa shi ke nan zancen musulunci an nuna da wanda niyyar suka taho abu sufiyani shi ne wanda ya yi jagorarsu sauraka da suka taho bayan an zo suka sauka a nan wajen garin madina to sai aka taru shugaba yana shawara da sahabbansa ya bani salmanin farisi sai ke cewa ya rasulallah mu a garin mu in irin wannan ya zo mana ga yadda muke muna yin haka ne da ake ce masa gwalwaro daidai inda doki zai iya tsallakowa to zai ba zai iya tsallakowa ba domin madina kusan dutsen uhud akwai layoyin da dutsen uhud ya ya kewaye wajen doki ba zai iya shigowa ta nan ba akwai kuma bangaren da korami korami ne da bishiyoyi na dabilai nan ma ba za su iya shigowa ba to iya hanyar da ba su shigo nan ne salmanin faris ya ba da shawara sai aka je aka yi haka shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya raba duk mutum goma sai a ba su kamar kawo arba'in su haka wannan waje to haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito aka dinga wannan haka ta yadda doki ba zai iya kulluwa ba to shine a cikin wannan hakan ana yi ne sai aka haɗu da wata katuwar marmara wadda an buge ta ba ita gudumar da ake tsarin masu ta dawo to sai suka gaya shugaba an ce a wannan halin shugaba sallallahu alaihi wasallam har ya sa dutsen a cikin sa saboda a wannan halin sahabbai kusan kwanan su ba su ci abinci ba ga halin tsoro da ake ciki ga kuma lokacin sanyi shugaba ya sauko a da salatu wasallam ya karɓi wannan guduma da ya fito wannan marmara sai ta zama yadda ka sanya shi kamar yadda ya cikin ruwan bukari sai ga wata wata haske ya tashi sahabbai suka ce allahu akbar maza da kuma dukan wani marmara haske ya kuma tashi ya kuma bugunta haske ya kuma tashi ina yi musu bani ya ce lokacin da na bugun da na farko ubangiji ya nuna mu cewa an buɗe daular faris ga waki ɗaya za ku rinjaye ta za ku ci wannan allah ya ba ku ita da mai bugu na biyu daular rumawa turawa da baki dai allah ya mallaka muku ita da mai uku kuma sana'a a yaman da baki dai allah ya mallaka muku ita wai na kusa muna kai suka fara magana wadan muna cikin tsoron nan fitsari ma mutum baya iya fita a cewa dole farisa da rumawa an mallaka mana ana cikin ramin tsoron nan to daga baya kuma sai labari ya zo cewa su banu ƙwararza wanda ake tare da su a cikin madina su ma sun warware alkawari kada kun ga maki a gida ga maki kuma a waje ya zuwa su ko sahabbai da su fi dubu uku ba gaba ɗayan su to aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya turawa su banu ƙwararza akwai sa'ad bin ma'azin wanda shi yadda kaga sayyidina abubakar a cikin muhajirin to shi kuma haka yake haka yake shugaba a cikin ansarawa don shi ne shugaban ausu manzo Allah sai ya tura shi da shi da sa'ad bin ubada su kuma shugaban hazarat su ne manyan shugabanni na mutan madina sai ya tura su da niyyar su je su yi zance da su banu kudai da kada su shiga wannan yaki suka je suka yi magana da su har sai da shugaban sallallahu alaihi wasallama aka yi nufin abin da ake nemawa a madina za a ibi rufi a basu don dai kada su shiga yakin ko ganin wajen akwai hikima ubangiji allah ya ba manzon allah komai manzala kuma ya san abin da za a yi gaba gaban gaba ma amma kaga sai aka bi hikima don a nuna mana hikima da sannu sannu idan abu ya zo ba ka sai ka bi hikima ka yi addu'a ka fi sababi ka ba addu'a kaga sai shugaba ya tura za a ba su rabin abin da ake nomawa na madina kan kar su shiga wannan yaki amma ina sai suka yi karya alkawarin manzon Allah suka haɗu da ƙuraishawa cewa za a faɗo madina to ana cikin haka ne ana cikin wannan hakan ne shugaban sallallahu alaihi wasallam har yana yin rajas bin abdullahi bin rawaha kamar yadda cikin bukhari shugaban sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajir wal muhajira ubangiji babu wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba Allah ka gafarta mutanen madina da zuwan mata kuma shugaba yana cewa wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina أنزل السكينة أنزل السكينة علينا وثبت الأقدام وثبت الأقدام إن وثبت الأقدام إلا بينا إن الولاة قد بدوا علينا إذا أرى إن أرادوا كما فتنة أبينا أم ذا يزول من سيد أجمل يسيتي أبينا أبينا سيما ذا سيمونيتا إن الولاة قد بدوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا abaina abaina haka mulana ana hakan nan shugaba yana karɓar ragan nan wannan ragabi sahabbai kuma suna amsawa kamar mu ne na ce ana aiki ana ta zikiri to ana cikin haka to akwai wani daga cikin su gaɗa fanawa gaɗa fan sai ya musulunta amma bai bayyana musuluncinsa ba saboda haka sai ya zo gurin shugaba take ce ya rasulullah ni na musulunta amma mutane na ba san cewa na musulunta ba me kake so in yi zan san yadda ne na tarwata wannan bangar ba za Allah ka saki zini saboda haka da ya tashi sai ya tafi gurin su banu quraiza sai ya ce da su to ku kun san da soyayya take tsakanina da ku ko suka ce eh to wallahi abin da zan gaya muku kun ga mutanen maka za su kai su baro yanzu ga su sun zo sun kai idan wannan yaƙi da suka zo ba samu nasara ba guduwa ba za su yi ku kuma kuna madina kuna tare da shugaba abin kan ku zai komo saboda haka abin da nake ga muku yahudin nan wayannan mutane ba kuma ku ɗan uwansu ne ba in wani abu ya faru ba su yi nasara ba ko aka zo aka yi wani abu suka fasa yaƙin suka juya ku fara a bari a ciki saboda haka shawarar da zan baku ku tura ku ce musu a cikin manya-manyan maɗaukaka daga cikinsu su ba ku wasu mazaje ku riƙe a hannunku idan kuka riƙe ne idan sun yaudare ku ga jama'arsu a hannunku kamar jingina kenan wannan alƙawari da muka ku bani jinginan mutanen ku mu riƙe abin da za ku aika musu ka ce gaskiya ba da su ya guda ku kuɗin za abin da ka zo nan da shi haka ne gaskiya ka in ba a samu nasara ba aka juya mu ko ba mu iya taron rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai suka yadda sai kuma ya su ma gurin kafaran maka yace to kun san da irin soyayya ta da kun san ni masoyin ku ne yace ne yace to wallahi abin da zan gaya muku yahudawan bulu kwarai sun wani shiri suna nufin za su aiko su dabara ku ba su mutanen ku idan sun ba ku za su miƙa wa shugaba a karkashe su wannan magana ce na gawa kudin suriya ta rabu sai ta fi gurin ƙabilun da kafa su ma ya gaya musu duk laraba ya gaggaya musu ana nan ka sai ga yahudu su yahuda mu ne kwaraiza da suka zo sai suka aika suka ce to da ba ya yakin nan ba sai kun ba mu shugabannin kun mulki a hannun jingina na da kakkuje in abu ya kaya kaya ku gudu ku bar mu mu a madina ku bamu da fada saboda haka ku ba mu jingina mutanen sai suka ce au ka dama an yi an ga mana za ku nemi jinginan mutanen wato dabara za ku za ku mana idan kuka bar mutanen mu ku aika wa shugaba su to daga nan sai lamari ya tarwaɗe sai suka hana su su ma suka hana su daga nan shi kenan kaga su yahudawa sai suka gane cewa mutanen makan darasi suke su wata su suka gane mutanen can yaudara su suke ba irin na yaudara ta yadda a taimakon musulunci a taimakon annabi kuma ai ba yaudara ba ce jihadi ne da ɗaukaka musulunci saboda haka to daga nan ne kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya aiko da iska wadda take matsananciya ta ta gigita su shi ne Allah ya faɗa a rayuwa yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da ubangiji ya abare ku in ja'atkum junudun yayin da rundunoni na kafarai suka zo muku fa arsalna alaihim rihan Allah ya ce sai muka aiko musu da iska wata nuna da kuma wasu rundunoni lantarauha da ku ba ba ganin runduna su ne mala'iku Allah ya turo mala'iku ga wata iska wa kana Allahu ubangiji bai wuce ba mai gani da bai ta da da abin da kuke aikatawa shi yasa shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa nusirtu lis-sama an taimake ni da iskar saba iskar saba kai aka aiko ta yau daga Allah girma ta san duk wani abu ka in dai na Allah ne to na annabi ne in dai abu mulkin Allah ne to mulkin annabi ne shi yasa ka ji shehu a cikin gaban da yake maza da yake cewa wa anta habibullahi wal mulku mulku duk mulki dai na Allah ne duk abin da ka gani ko mai ne yana karkashin mulkin Allah sai ce ta kuma ya rasulullah da kai masoyin Allah ne yanzu misali a ce shugaban kasa ba shi yake da mulkin Najeriya ba baki da yake da yadda ya ga dama sai kuma a samu wani wanda a duniyar shugaban kasa ba wanda yake so sai wannan aka ka san wannan in ka ce ma shi ne mulkin Najeriya ba kai kariya ba dan in ya ga dama zai ta juya shugaban kasa sai abin da ya ci karshen da shugaban kasar zai zo ya mutu maganganu zami kaza zami kaza amma in ya koma daga karshen ta wannan musulma su yi ce abu kaza na kusa kai abu kaza na kusa kai ko saboda yana son sa to haka to shi ma manzon Allah masoyin Allah ne Allah kuma shine mai kuma shi kenan komai na Allah ne yasa ki cewa sirtu bis saba an taimake mu da iskar saba wa uhlikat adin jiddahu ita kuma su kuma adawa da iskar dabbu da aka halaka da su kaga ashe iskan ma kala kala ce kuma duk manzon Allah ya san su kuma dukkanin su hadimai ne na shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا سنة الكتاب وعلى آله وصحبه المسلمين وعلى آله أقربهم إلى الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
fatiha da salatul fatih alam na sharaf ألم نشرح
آمين آمين